الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun kai ƙarshen babi babin filfidarati walƙita ne ko yau da yadda Allah za mu tashi sabon babi ga karatunmu na risala ya ce babin fita amewar sharabi babi game da hukunce-hukuncen abinci da abin sha hukunce-hukunce da ladubba abubuwan da shari'a ta nemi a yi wurin cin abinci da abin sha da abubuwan da an ka hana ga wanda zai cin abinci ko abin sha mallan ya ce wai za a kalta idan za ka ci abinci au sharifta ko za ka sha abin sha fa wajibun alaika wajibi ne akan ka an ta kula ka ce bismillah wajibi wujubu sunani duk abin da za ka ci ko da gyada ce ko za ka kada cikin baki ka ce bismillah ba sai tuwo ba duk abin da a abinci ko abin sha ko da kwagi guda za ka yi na ruwa to wajibi ka ce bismillah masu irin wanga littaya su diba sharhi daga ƙasa su diba sharhi fa wajibun alayka an taqula bismillah layi ɗaya biyu uku hudu daga babi kun ga wurin eh masu samaruddani wani bai buɗa mu wani littafi daga littafin ka ban mai nashi ha kun ga wurin sai ya ce fa wajibun alayka wujubu sunan ay sunnatu ainin sunna ce ta aini in ku goma za ku cin abinci don tara sun ce duk taka na nan najiran ka shi wajibi na kamar farlu aini kowa haƙe ne gare shi ya ce bismillah an ta kula ka ce bismillah jaharan bayyane wala ta zidu an rahmanin rahim ba a ƙara bis ba a cewa bismillahir rahmanin rahim muna tare an rahmanin an rahim ɓanna ce amma kaga ba shari'a ba a shara'anta ba akwai wurare da yawa da an ka shara'anta faɗar bismillah ba tare da an ƙara da an rahmanin an rahim kaga wurin cin abinci da abin sha yana ciki bismillah kawai an ka nema kamar wurin yankan dabba shi wurin yankan dabba maka ruhi ma ne ƙara da arhaban arrahim in za ka hawan abin hawa bismillah da sauran abubuwa dai wuraren da an ka shar'anta bismillah kawai wasu wurare kuma an shar'anta a ƙara da arrahman arrahim kamar in za ka karatun ƙur'ani nan sai ka ce bismillah in za ka sallah ba ana isti'ara da basmala ba ka hawa karatu kaga nan an shar'anta arrahman arrahim to yace idan zaka ci abinci ko zaka sha abin shafa wajibun alayka wajibi ne akan ka an ta kula kace bismillah fara da sunan Allah wata tanawala bi yaminika sannan kana daukar abin da hannunka na dama ba a ci da hagu da dama aka cin abinci fa idza faragata in ka ƙara cin abincinka ko ka ƙara shan abin shanka faltaqul sai ka ce alhamdulillah shi ma nan kakka ƙara da rabbil alamina wasu mata kishiya da kishiya ka faɗa sai guda ce to alhamdulillah dai sai ta ce amma dai ba rabbil alamina ba kasa sai kuwa ciyon baki to kaga nan ma alhamdulillah kawai an ka shar'anta ba a shar'anta alhamdulillah ya rabbil alamin in ka gama cin abinci ko ka gama sha abin sha ba mun ji wannan saboda hadisin da an ka amso hadisin amr ibn abi salama amr dan abi salama dan dan matar manzon Allah ne ummu salama yana daga cikin agolayyan da ta zo da su gidan manzon Allah to wata rana ya zanna shi da annabi za su cin abinci yaron ya ɗebo nan ya ɗebo nan sai annabi ya karanta sai wasu da cikin ladubban cin abinci ya ce ya gulam sammin laha wa kul biya minika wa kul mimma yalika ya kai yaro ka ambaci suna Allah ka ce bismillahi wa kulbi yaminika sannan ka ci da hannunka na dama ba a ci da hagu ko da shayi ne da burodi kaga wasu su rika kohi da hannun dama burodi da hannun hagu wannan rashin wayewa ne ko yan an ka tai hotel sai a sa ma cibi biyu da cibi da mai yatsu sai haga ya rika wanga ya rika wanga yana diba yana ba shedan annabi ya ce shedan ɗaya ka cin abinci da hannun hagu don haka haramun ne ba makaruhi ba cin abinci ko shan abin sha da hannun hagu in shayi da burodi ne ka aji kohi sai ka sa hannun dama ka ɗebi burodi ka sa ga baki sannan ka ɗauki kohi da hannun dama ka sha haka nan aka shan shayi amma ba ka tanna burodi da hannun hagu ka sha shayi da hannun dama ba a ci ba a sha da hannun hagu muna tare yace sammillah ka ambaci suna Allah ka ce bismillah wa kul biyamina ka ci da hannunka na dama ba a ci da hagu wa kul mimma yaliya kuma ka ci abin da ke biyar ka yanzu yan an ka aji kwanon abinci haka mutane za su cin abinci abinda a sunna kowa ya ci gaba gare kuma gaba gare shi gehe in tuwo na kada a zaɓaci saman malmala annabi ya ce in ana cin abinci rahama na sauka saman malmala to da an cire saman malmala sai rahamar ta bas sauka don haka saman malmala bari ne aka sai da ƙarshe kowa ya ci gehe gehe gehe aka cin abinci ina fatar kun fahimta to yace wa hasanun abu ne mai kyau mustahabbi kenan an tal'aka ya daka ka suɗe hannunka ƙabla masayaha gabanin shahita in ka gama cin abinci ka ci abinci da hannu gabanin ka shahi ka sa mai suna abin nan takardar nan tishu ka sa tishu ka shahi ko hankacin ko ko in wankewa za ka yi gabanin ka wanke to sunna ne kuma ka suɗe hannunka kuma ka suɗe kwano shi ma duk sunna ne ka suɗe hannu ka suɗe yanzu in ka suɗe kwano ce aka bai ƙoshe ba a sunna ne saboda shaidan ya hana muku samun lada wannan sunna sai ya nuna muku ya ƙauyanci na suɗe kwano sai a baɗin dallaki hadisi ya tabbata annabi ya ce khairu ta'ami akhiruhu mahi alherin abinci na ƙarshe dan dallaken nan da zaka bari to yafi yafi alheri don haka kakkabban ma shaidan shi a suɗe hannu a suɗe kwano muna tare wa min adabil akali yana daggala dubbancin abinci an taj'al badanaka ka sanya cikinka thalathan kashi uku ka kasa cikinka kashi uku thuluthan lid'ami ɗaya bisa uku domin abinci ka ci abinci ɗaya bisa uku na ciki wa thuluthan lisharabi ɗaya bisa uku domin abin sha ka sha ruwa ɗaya bisa uku wa thuluthan linnafas ɗaya bisa uku kuma domin numfashi kenan kakkace abinci ka cika cikin ka kana sheda kwaɗi to ko daɗin abincin baka ji baka jin daɗin numfashi kuma abincin nan zai cutar da kai abinda as sunna mutum ya kasa ciki ne kashi uku ka sa abinci ga sulusi ka sha ruwa da sulusi sulusi ka bar shi empty domin numfashi abincin zai hima amfani kuma zai amfani ga jikinka kuma zaka hijin daɗi muna tare waya za a kalta in za ka ci abinci ma a gairi ka tare da waninka inda kai da wani ko wasu za ku cin abinci to a kalta sai ka ci mimma ya lika daga abin da ke biyar ka ka ci gaba gare ka kakka ɗebo gaban wani yan hammiya ta karkata gaba ne sai ka ci ya karkato ma miya ka san wani yaro ka cin abinci tare da mahaifi nai to kwanon ya ɗan karkace gehen yaro miya ta yau gehen yaro sai uba ya ɗebo gehen yaro don ya samu sai ya ce babu ta iziya ba halar sai oban ya ce mi mai iziya ya ce ya ce kowa ya ci gaba gare ya ce to kai da ta iziya ba hakar ka tomin miya kaga shi ya adalci don haka yan an zanna wuri karkatacce miya ta karkato abinda adalci a gyara kwanon yadda miya na kai gaban kowa don kowa abinda an ka nema ya ci gaba gare kakka ɗebo gaban wani in dai abinci ne wanda an gamamme amma irin dabino masu kwara-kwara wannan babu lahi ka ɗebo ko'ina amma dai abinci wanda an gamamme to abin da asunna kowa ya ci gaba gare shi muna tare wala ta akhudhu luqmatan kakkari wata loma hatta tabrugal ukhra sai ka kare tamna guda ka ɗebo loma ka sa ga baki kana tanna hakoma ɗebo wata wannan kaga ba daidai bane bai cikin ladubban cin abinci sai a zarge ka da zari daga cikin ladubbancin abinci in ka ɗebo loma kasa ga baki kakka koma kai hannunka ka ɗebo wata sai ka tattaune wa ga ka haɗe in ka haɗe sannan ka koma ɗauku wata haka na aka cin abinci kakka yi hannu baka hannu akushi hannu baka hannu ƙwarya hannu da ka kai ka koma ɗebowa koma ɗebowa ko kana halamniya kaga yan tare da mutane sai a ɗauke ka kaga mai ɗan kukanci muna tare wala ta tanafas kada ka yi numfashi fil ina'i cikin kwacciya inda shirbika lokacin shanka in abin sha ne yanzu misali ga kwacciya nan ka ɗebi ruwa to abin da an kaso in za ka shan ruwa ka raba su uku sai ka aza bismillah sai ka ja ka ja ka ja ka ja sai ka ja ya kwacciyar ka numfasa ka ce alhamdulillah ka koma ja ka ja ka ja ka ja ka ja ka ja ya kwacciyar saboda iskan da muka shaƙe shi an na ƙwarai iskan da muke fitarwa yana ɗauke da ƙwayoyin cuta to iskan da muke fitarwa ba a sun ya shiga cikin cikin abin sha ba a sun ya shiga cikin abinci shi yasa za mu ji an hana busa abinci in yana da zahi a aji ya huce ba busawa za a yi ba shi yasa inda duk mutane sun ka zanna in ga taro to a samu ventilation kada a rufe tagogi ko daga huntu a buɗe tago inda iska ka shigowa domin wanga iska da ka shigowa cututtuka suna cikin kiraza da cikin mutane to ka gani iskan da muka hitarwa yana dauke da cututtuka muna tare don hakan ga ba a busa abinci kamar in ka ɗebura suna da hakukuwa ka bushe hakukuwan a'a ka karkata dai ka zubar da hakukuwan ko abin da ya kama da haka nan sannan kakka aza kwacciya kana sha kana nisanta wanga iska na hanci yana faɗawa ina fata kun fahimta kaga daidai da abinci da abin sha sai da shari'a ta sa dokoki to ina ga sallah da azumi da zakka da haji da aure da cinikayya min babu aula kai ba ma ba ma cin abinci da abin daidai da shiga makewayi ai sai da an kasa dokoki ko to kaga wanda ya huta shi a wanda ya zama ne ya ki karatu shi bai ko sani ba don haka shi babu wata doka gare shi iyaka ya rayu rayuwa irin ta dabbobi to Allah ya shirya da mu to shi ne ya ce wa za a kalta wala ta akudun lukumatan kakkarki loma hatta tamrugal ukura sai ka gama tattamna guda ka tattamna ka haɗe to sannan ka ɗebi wata wala ta tanafas kada ka yi numfashi fil ina a cikin makayi cikin kwacciya inda shirbika lokacin shanka in ruwa ne kada ka numfasa ciki sai waltu binil qadaha ka nisantar da kwacciya an fika daga bakinka in kana son ka nisanta sai ka nisantar da kwacce to wasu in sun ka sha sun ka sha iyaka su jaya kwacce daga bakin su aje ta yadda in sun ka yi numfashin yana shiga dama numfashin abba a sun ya shiga ai don haka jaye ta za ka yi daga numfashin in ka numfasa sai ka koma ja ka yi haka na hassa uku haka na ashen ruwa na sunna muna tare sun mutu awidu sannan ka sake mai da kwacce in shi ita in kaso in ruwan ba su ishe ka ba sai ka sake mai suwa ka sha to haka kai haka nan sau biyu ko sau uku wala ta ubbal ma'a kada ka kada ka kada ha kwankwadin ruwa abban kwankwada ba a kwankwadar ruwa irin yadda dabbobi ke shan ruwa kwadal kwadal kwadal kwadal da sauri ba a haka nan walta masahu amma ka tsoci ruwa massan tsutsa me an ma'anar ka tsoci ruwa ka sha da hankali kaga in kana sha da hankali kana tsutsa su kasa halshe suna bi ta halshen ka yan akwai wani haki wanda baka san da shi ba kila cikin dare ne babu hitila yan da ya taba halshen ka san haki na ba za ka bari ya wuce ma ba shi ai hikimar tsutsar ruwan don haka ba bude baki za kai kana kwadal kwadal kwadal wa dabbobi ka yi ba shi yasa an ka hana salka in tana ruhe mutum ya tara baki na ya sha don baka san da biki da akwai hakuku a ciki duk ruwan da ba bude ba to ba a yadda ka sha su ba sai ka bude kaga abin da a ciki kamar yaro ya aza baki daga fanfo ba akwai sanda hakuku aka biyo ruwan nan na fanfo ba to kaga duk akwai matsala ina fatar kun fahimta wata luku da'a maka sannan ka tattauna abincinka wa tuna imuhu ka ni'imtar da shi madaganga tattaunawa in shi ko abinci na shinkafa ce ko tuwo ba da ɗiba ɗaya sai ka haɗe da ɗiba ka haɗe da ɗiba ka a'a in ka ɗiba sai ka tattauna shi sosai kaga in ka tauna sannan za ka jin daɗin abincin ga bakinka sannan kuma za ka sauƙaƙa ma hanzayenka wurin ida niƙe shi dama ka tattauna ida niƙewa ɗaya za su yi amma in baka tsaya ka tattauna ba sa ɗaya na haka kana haɗewa sa ɗaya haka kana haɗewa to kaga na farko dai baka ji daɗin abincin ba duk wanda bai tauna abinci bai ji daɗi ne ba hakan ga kuma kawo hal da hanzayenka wurin nake shi shi ka sa mutum ma ya kamu da zawo saboda hanzaye yan abin yayi yawa ba su iya nike shi da ya kamata sai cikin kai gurɓace sai gudanawa muna tare abin ga buzu an kace ya zo shan bargo ya yi haka sai ɗaya bargo ya wuce su rube cewa yau ba rabo ba ba rabo ba don mutum da bai tattauna ya ji daɗi duk abincin da baka tanna ba ai baka ji daɗi ne ba to shi ne ya ce watan lokuɗa a maka ka tattauna abincinka in kasa shinkafa ko to ko mina na dai ka tattauna shi watuna imhu ka ni'imtar da shi marganga tattaunawa kabla bal'i gabanin haɗe shi gabanin ka haɗe ka tabbatar da ka taune shi ya tauni sosai sannan sai ka haɗe watuna zufufaka ka tsabtace bakinka ba da da'amika bayan gamace bayan gamace abinci ka ɗebi ruwa sai ka kurkure bakinka wa in gasalta ya daka in ka wanke hannunka minal gamar daga romuwa in abincin wanda adda miya na miya ba tana da matsi ba tun da wurin da wata an samai ko manja ko man gyada ko man shanu kaga waɗanga duk matsi gare su ko in ka wanke hannunka minal gamar daga romuwa wallabani da kuma laban fa hasanun abu ne mai kyau laban irin madaran nan da ake daskarewa ita ce laban ana sa a cikin gongoni to kaga inda hannu ka ci kaga ita ma tana da matsi to in ka kare sai ka wanke hannunka in ka wanke hannunka abu ne mai kyau yace wa tukhallilu kana tsitsefe kana ɗebe kenan mata allaka bi asnanika abinda ya rataye da haƙoran ka min na abinci in abu wani abu ya kana kila kana da kwarhi ga haƙora ko kuma kila katan na nama wani ya shige cikin haƙoran kakka bashi nan sai ka sa icce ko wani abu dai ka tabbatar da duk abin da ya race ga haƙuranka ka cire shi wani har rasulu alaihi salatu wassalam manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya yi hani anil akali daga ci wa shirbi da sha bishimali da hannun hagu annabi ya hana ci da sha ba a ci ba a sha da hannun hagu ya ce la ta akulu bishimali fa inna shaitan ya akulu bishimali kakkuci da hagu shaitan shi ke ci da hagu don kada ka yi ku haramun ne koyi da shaidan kaga kenan ya nuna haramun ne cin abinci ko shan abin sha da hannun hagu wato na wilu kana miƙawa idan sharibta in ka sha man Allah ya minika wanda yake a hagunka to abin sha na za a sha ga wasu suna jiran haka sha ka basu to in ka sha wa'adda haƙƙin ka bashi na da man Allah ya minika wanda yake akan damanka ba akan hagunka ba to wanda a damanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha an kawo mai madara ya sha ga sayyidina abubakar hannu ne na hagu abdullahi dan abbas hannu ne na dama da ya sha wa'adda haƙƙin ya ba dan abbas da addaba sai ya ce ya kai yaro kada ya min izini in ba abubakar ya ce wallahi ban zaɓin kowa da rabona ga manzon allah sai annabi ya bashi haka wata rana kuma annabi ya sha abin sha ga abubakar hannu ne na hagu ba ƙauye hannu ne na dama don haka dai sha sai shi ba kawai tun da ba shari'a ko zaɓi ba a ba shi ba sai an ka miƙa ba ba kawai sha sannan yabba a wakar don haka in ka sha ko ka ci in wani na jiran ka na dama gare ka za a ba al'aiman fal'aiman sai a yi dama hatta zagayo kowa ya abin ga to in ya zan jira aka yi to sai a yi adalci yanzu ruwan ga ƙwagi nawa ka isa kowa kada ka shanye rabi ka miƙa ma sauran jama'a rabi in kai haka nan ka yi zalunci sai a diba kowa na samun kwagi uku to haka wuce kwagi uku ka yi kwagi uku wanga ya kwagi uku wanga ya uku wanga ya yadda kowa ka samu shi ya adalci haka yan an zo cin abinci cikin taro kakka ka tsakade bai yadda kowa ka yi loma ka yi irin ta mutane kada yanzu suna loma madaidaiciya kai ko kana katanya in kai haka nan ka yi zalunci duk zalunci ne bai halatta ba kahin su kai loma guda kai ka kai uku duk zalunci ne ina fatar kun fahimta to to ina yake wayunha ana yin hani anin nafkhi daga bushi fit ta'ami ga abinci wa sharabi da abin sha wal kitabi da littafi littafi kuma kowane iri inda littafin addini ne na fiqh ne ko na hadisi ne balle qur'ani da abbabba littafin Allah an hana bushi misa an ka hana bushi saboda daluluwa dalili na farko wanga iska da ka hita ga baki da hanci iska ne wanda a dauke da kwayoyin cuta wanda muka shaƙe shi an na lafiya amma wanda muka izowa waje na cuta na don haka in ka busa akwai every possibility ka cutar da an gare ka kasa cikin abincin nan ko abincin nan bai kamata wani ya sha ba na farko sannan na biyu saboda tsafta in ka zo bushi yana yiwa wani dan guntun mewa ya fada cikin ruwan kaga ai akwai akwai kazabta shan mewan wani ina fata kun fahimta kamar yadda in kai numfashi yadda kila wani guntun hanto ne na na yadan sarkahe in kai numfashi sai ya fada cikin ruwan kaga sai zubarwa muna tare eh madalla to to sai mi kuma to ga abinci da abin sha kenan to sai ga littafi shi ko littafi mista an ka hana bushi saboda in kai yi bushi yana yiwa wani miyo ya fito yawu kazanta ne ko tsafta ne kazanta ne to ya halatta ka sa kazanta ga sunan Allah yanzu littafin ga yana yiwa kaga ajima duk kaga sunan Allah ya halatta ya halatta ka je wani abu na kazanta bai halatta ba to kaga in ya zan daidai kila ka dauki Qur'ani akwai kakka busa hakan ga sai dai ka kakkabe ka kakkabe amma haka busa don mi don kan guntun miyo ya fada to ina masu yin haka suna karatun Qur'ani in za a bude wani shahi kaga wannan ita babbar kazanta don kazanta ce kuma rashin sabo ne kawai ba sai ka same yau ba takarda dai ta gata ai busar sata ba dan yata ba da kai hakan ga za ta tai za ka ba bukatar sa yau miyau kazanta ne ko wani littafi haramun ne sa mai miyau muna tare to wa an shirbi haka annabi an yi hani daga sha fi aniyati dhahabi wal fidda cikin kwacciya ta zinariya da azurfa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta'akulu fi aniyati dhahabi wal fidda wa la tashrabu la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda wa la ta'akulu fi sahafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati kada ku sha abin sha cikin kwacciya ta zinariya da azurfa haka ku ci abinci cikin kwanonin zinariya da azurfa ba isa ba ce cin abinci ko shan abin sha cikin abin ga makayi na zinariya da azurfa fa inna ha ita zinariya da azurfa lahum ta kafirai ce fid duniya ku ban makafirai nan duniya su yi amfani da ita walakum fil akhirah ku ko ta ku ce gobe kiyama bari har ranar kiyama komi Allah zai muna na zinari za a ba mu muna tare don haka haramun ne cin abinci ko shan abin sha cikin makayi na zinariya da azurfa wala ba'asa babu laihi bi shirbi qa'iman da shan ruwa da tsaye amma dai da mutum ya zauna da yafi hadisai sun tabbata duk kowane bangare akwai waɗanda nan nuna annabi ya sha da tsaye akwai wanda sun ka nuna annabi ya yi hanni da sha da tsaye haka sahabbai wasu na da ra'ayin ba a sha da tsaye wasu na da ra'ayin babu laifi sha da tsaye wata rana da rikici ya yi a saye da na an yi sallar la'asar sai ya koma ba kofar masallaci ya tsaye ce a kawo ruwa an ha kawo ruwa sai ce mutane masallaci ku dibo sun ka dibo sai ya sha da tsaye ya ce lita'alamu an na hasunnatun don kusan sha da tsaye sunna ne amma dai wasu sun ce tun da annabi hani ya yi to cewa ya yi wannan ba dalili ba ne an ka samu hani na annabi an ka samu aikin annabi to hani aka amfani da shi abinda dai ya fi in mutum zai sha ya sha da zanni to shan ruwa fa an so a yi da zanni to yana ga cin abinci mutum yana tafiya yana cin abinci wannan bai cikin ladabi ina fatar kun fahimta mutanen da wuri in kana tiya kana cin abinci ba su amsa shaidarka a ce hankalinka ba cikakke ba ne yana cikin abin da ke karanta muruwa wala yan bagi lima akallal kurrasa baya kamata ga duk wanda ya ci albasa kura wacce ce albasa kura alkurras wacce ya albasa kura eh wasu albasa kura ina eh to wata albasa na nan mai kananan daya fara ita ce kurras baya halatta baya kamata ga duk wanda ya ci albasa kura aw ya tsome ko tafarnuwa aw albasala ko albasa ni an ya ci su danye ba tare da an dafa su an kashe warin nan nasu ba baya kamata gare shi an ya dukula almasjid ya shiga masallaci an dauke mai annabi ya ce ya zama ne gida ya yi sallah kai ya zo ya wahal da mutane da warin baki ne ya ci albasa ko tafarnuwa kaga ba hana cin su an kai ba halan ne cin su har danyen amma kuma in ka ci da kakka zo masallaci sai dai yanzu da yake akwai makilin in ka ci ka yi buroshi ai shi kenan ya tafi yadda warin wayi kwarau kaga wannan da yana nuna duk abin da yake da wari to bai halatta ka ɗauko shi ka zo da shi masallaci da wari da ƙazanta duka masallaci ɗakin allah ne abin da an ka nema a share masallaci a tsabtace kamar yadda hadisan aisha ya nuna mu ya cikin bulugul mara ta ce a marar nabiyu sallallahu alaihi wasallama bibina ilmasaji da fidduri wa an tuna zafa wa tuɗayyaba annabi ya yi umarni da gina masallatai cikin unguwan ne ba cikin gidaje ba cikin unguwan ne wa an tuna zafa kuma a tsabtace masallacin kada abin masallaci kaca-kaca wani masallaci in ka zo yanar gizo-gizo ga ta nan wannan rashin sanin ciwon kai ba daidai ba ne a tsabtace a tsabtace ƙasa a tsabtace tagogi ko ina masallaci tsatsatsab wato ɗayyaba kuma a rinka sa mishi turare don haka a rinka kawo turare ana sa da na ruwa da na wuta duk wanda Allah ya hore kaga tsabtace masallaci an kai umarni ba kazamce masa sai ga wani wawa wai bai tashi ɗiba ƙwamba sai cikin masallaci kuma ya ɗiba ya batta nan masallaci ba wurin ɗiba ƙwamba duk abin da an na ƙazanta bai halatta yi ne cikin masallaci ba ka ɗauko wani icce ko wani kare ko wani abu ka ko ko kamar ga azumi masu buɗin baki cikin maza sai haga ɗayan dabino gashi nan wai an ci an yasuwa tun da bola ta ba daidai ba ne ba a hana cin abinci cikin masallaci ba amma ka ci ɗayan dabino ka riƙe abinka ga hannu ka kai waje ka watsar amma ka ci dabino ka yasa cikin masallaci kuma ka san ba kyauta ba ga ƙwarorin shankafa ga miya ko ina ga kafet ɗin masallaci kaga wannan duka wulakanta masallaci ne masallaci ko ɗakin Allah ne girmama shi an kaso a yi don haka duk abin da aka azamta abin da adda wari ko abin da adda ƙazan shi yasa nama ɗanye an hana a shiga da shi masallaci ba yana da ƙazamta ba yana ɗauki da jini kuma yana da wari to nama ɗanye an hana a shiga da shi masallaci duk abin da adda wari ko ƙazamta to baya halatta a zo da shi masallaci to ina yake to wayu kurahu an karhanta an ya kula mutum ya ci abinci muttaki an yana mai gincira cin abinci da gincire makaruhi ne ba a cin abinci da gincire sai dai ka tashi zaune yayi aka gincira mutum ya karkata gehe ne na dama haka kwanci gefen dama to an hana cin abinci wai kurahul akalu an hana cin abinci min ra'asa tharidi daga kan malmala ana cin abinci da zuwa sai a zabace malmala an hana a'a sai dai kowa ya ci gehe gehe gehe gehe saman malmala a bashi sai da ƙarshe domin annabi ya ce ana cin abinci albarka na sauka saman malmala da zaran an ka zaɓaci saman malmala sai albarka ta bar sauka wannan hiya an yi hani an ilkira ne daga gwame fitar ga dabino an kawo dabino ana ci sai ka rinka ɗaukar biyu kana haɗawa a laifi ne guda guda aka ɗauka kama da kowa ya ɗauki guda guda har a ƙare ci wakila an ce inna zalika hannun da an kai karhantawar da an kai daga gwame ga dabino ma'al ashabi in kana tare da abokaninka a shirka ifi abokan tarayya ga dabinon da kai da wasu an ka kawo ma dabinon ku ci to na an ka hana ka ɗauki biyu amma in kai ɗaya ka ci koko tare wala ba asabi zalika babu laifi da yin gwame ma a halika tare da iyalinka inda kai da iyalinka na wakawa da binun kai ka kawo nan ba ana ka gwama biyu ba kamar kosai misali sai ka rinka mace biyu kana haɗewa ko masa ko duk dai abin da ka haɗuwa abin da a sunna a ɗauki guda kowa ya ɗauki guda guda yan an cinye a koma ɗaukar guda guda har ya ƙare au ma a ƙaumin koko in kana ci ne tare da wasu mutane ta kuno an ta wanda kake kasancewa kai ne a ɗa'amtahun kai ka ciyar da su da gidanka ka ɗauku da binun ka kawo to nan ba a hana ma kai ka yi gwame ba amma ko nan dai da ka ɗauki guda guda da ya fi kaga wannan duka dai don mi don tabbatar da adalci kada dai wani ya kwari wani daidai daga cin abinci tare ba a yadda wani ya kwari wani ba wala ba asa babu laihi fitam daga dabino wa shibhihi da abin da yayi kama da dabino an tajula ya daka ka zagaya hannunka fil ina cikin kwacciya ba an ce in ana ci abinci kowa ya ci gaba gare shi ba ta wannan abinci ke amma abinda an da kwara-kwara kamar da bino ko abinda ya kama da shi misali babu laihi ga wani kato can ka gani gaban wancan ka ɗauko shi babu laihi ka zagaya hannunka lita akula domin ka ci maturi domin abin da kake so daggare shi walaysa ghaslul yad wankin hannu bai zamo qabla da'ami gabanin fara cin abinci mina sunnati ba sunna bane illa an yakuna biha adan sai in kazanta ya kasance ga hannun ya hannunka yanzu ka hito da wurin wanka ko ko yanzu ka yi alwala an ka yi sallah to ba sai ka wanke hannunka ba inda ka tabbatar da ba ta da kazanta to in ka wanke ka yi laihi yawan da ka tau ka yi alwala nan kwayoyin cuta nawa an gadaɓin ga tun da public place na kowa shigowa ya kai ka gani don haka wannan kan ba daidai yake ba sunna ka a wanke hannu in za sunnatu da'ami alwudu qabla wal wudu ba da duk da yake hadisin bai inganta ba abinda a sunna abinci yin alwallah gabanin cin abinci da yin alwallah bayan an ƙara cin abinci mai alwallah nan ba alwallah cikakka ba a wanke hannu a kurkure baki kayan a ci bayan an ƙara ci a wanke hannu a kurkure baki wale ga sile da hu to in mutum ya gama cin abinci wale ga sile da hu ya wanke hannu nai wa fahu da baki nai ba da da'ami bayan abinci minal gamari saboda romuwa kaga in ka ci abinci wanda adda miya miya ba tana da maski ba to abinda as-sunna ka wanke hannunka ka kurkure bakinka waliyuma da midfahu ya kurkure baki ne min laban in ya sha laban don laban shi ma yana da maski nono wa kuriha an karhanta gasulul yadi wanke hannu bit ta'ami da abinci aw bi shay'in ko ko saboda wani aminal qatani na abubuwa masu kwalfa da me da me adda kwalfa kamar gyada kamar kwaras-kwaras irinsu don kaci duk sai ka wanke hannunka in dai ba kura an ga gyada ba kaga ba sai ka wanke hannunka ba ai irin wannan da aka soyawa da karmatako kaga in ka ci hannunka yayi kasa amma in don gyada ɗaya dai to wannan ba sai ka wanke hannunka ba waka zalika hakan ga bin nukhala saboda cin dusa nukhala dusa ta san da bai ci biyar ta wadari kowa zai ci abinci da hannu ya kaci ko to ana cin dusa ko ba a ci to in ka ci dusa shi ma ba sai ka wanke hannunka ba ya haka suɗe amma in ka wanke kayi laifi ba laifi ba ne waƙadifta laifi zalika an yi saɓani game da haka karhancin wanke hannu in ka ci abinci wanda bai da maski ko ko ka ci masu kwalfa ko ka ci dusa ba sai ka wanke in ka wanke ba laifi ba ne waltu jib ka karba lamun nan lamul amri umarni na aka baka ka karba idza du'ita yan an kira ka ila walimatul mu'ris zuwa ga walima wanda ya an ganci in mutun yayi aure ina an ka san walima ga aure walimar da aka ga addu'ar suna hadisa ce babu walima ga addu'ar suna aure shi ma aurewa an ka sunnanta mu walima miji to yaushe an ka sunnanta yayi walima yan amarya tattari ba tana gidansu yi walima ba tana auren ya wace ha ko ko wurin ɗauko ta a kawo mai an ka haɗari da mota ta mutu mai an hannun walimar da don haka sai amarya ta tare in sun samu nama sai an yi kwana aure sannan da gobe sai suka yi abinci hakira yan uwa a ci a yi addu'a a wace to lalle mutum ya karba lalle ka karba idza du'ita in an kira ka ila walimatul mu'rid zuwa ga waliman mai anganci sadda duk an ka gayyace ka ga walima to wajibi ka karba in lam yakun hunaka lahawun mashhura amma in ya zan wurin waliman nan babu wata wasa shahararra kamar babu kidi kidi misali babu haduwar maza da mata ba duk wani abu na sabon Allah wala munkarun bayyana hakan ga babu wani abin ki bayyananne kamar haduwar maza da mata ko kiɗe-kiɗe ko duk dai abin da in walimar da an wajibi ka karba wanda babu sabon Allah wa anta fil akali bil khiyar to karba walima shi an wajibi amma cin abincin walima ba wajibi bane wa anta kai fil akali ga cin abincin walima bil khiyar an baka zabi in kaga dama ka ci in kaga dama ko muka yi addu'a kamar yadda hadisi ya nuna kila ko da an ka gayyace ka ka gama cin abinci kenan gidanka an gayyace ka ka gani ka riga ka koshi ko da ka zo to in ka zo sai dai ka yi addu'a dai wa qad arkhasa malikun imamu malik rahimahullahu ta'ala yayi rukusa fi takhallufi ga mutun yayi zama nayi ko da an gayyatai ko da an gayyace shi wurin walima lika sarati zahamin na saboda yawan matsetse da mutane fiya in ya za mutane sun taru ana gwamatsu ana turere ne ya to mutum mai daraja bai kamata ya taiwarin cin abinci ana dunguza ta yi ba ya ce to nan ma malika ya ce ko an gayyace ka nan wajabci ya faɗi tun daga uzuri ina fatar kun fahimta amma in ba haka ba duk wanda an gayyata ga walima to wajibi ne ya karɓa gayyata in yana da uzuri to ya bayyana uzurin wala ban samun zuwa don yana da tahiya wuri kaza ko yana da uzuri kaza ina fata kun fahimta to shikenan kaga yana ɗauko littafi muna ƙare karatu to babu ya ƙare ko to Allah ya sa muna albarka ga abin da muka karanta madalla kaga sannu sannu da risala saura kadan to sai ayi kokari a sau askari